أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mafarkin sarki ya kawo na rana ta laraba ashirin da takwas da watan da hijja hijira na da shekara dubu da ɗari da arba'in da uku kalandar nasarar kuma kamar ashirin da bakwai ko ga watan bakwai dubu da ashirin da biyu bayan san hutu da muka yi na idul adha wanda mun yi darasin karshe a wannan littafin ranar ashirin da tara ga watan zulkada kusan masa guda kenan juma da ta wuce ita muka sanya ranar da za a dawo to amma dai Allah bai kaddaro hakan ba saboda ruwa da aka yi tun maka shi lokaci kuma da ma aka lamura su kuma ta shafu ne inda ya shafi ba ku rabu lalami muna cikin wannan littafi da tosaf da maudu da aka kame da maudu wanda ka babban malami ibn qayyim da rubiya Allah mutum sarki mai rahama malami ne da ya rasu a hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya kuma wannan shi ne darasinmu na tamanin da tara za mu tashi ko muna cikin fasalin da ke tattaunawa a kan matsalar jirajiran da ake haihuwa a wata takwas babban abin da yake tattaunawa a kan shi ne mene ya sa irin waɗannan yaran ba sa rayuwa amma za iya haihuwa a bakwai ya rayu ya amfana ya amfana kuma bai wahala ba bai wahalar ba amma na taife shi a takwas sai zama da matsala haka na taife shi a tara da goma duk sai ka shi ma babu wata matsala ba ka sakin nan ne malam yake tattauna mana za mu tashi a hada bin wakala bai yace wakala bai wani shi ya ce bayan maganganun da suka gabata على علة في أنه لا يمكن أن يعيش المولود لثمانية أشهر babban dalili da ya sa yaron da aka haifa cikin wata takwas baya iya rayuwa annahu ya tawala alayhi zarbani min asara saboda ababe guda biyu na cutuwa suna cikin mai akwai matsaloli guda biyu da za su zo su rika dukan shi wannan taba shi da suke yi ko kuma tasiri ke a kan shi su za su zama kamar sila ta cewa ba zai iya rayuwa ba to sai ce a hadu kuma cutarwa ko nau'i na farko in kilabu hudu shaharin sabi'i fi dautar rashi ne da wilada juyawar da zai yi a cikin mahaifiyar lokacin da ya kai wata bakwai kowa yana sane da cewa yadda yaro yake tun daga lokacin cikar halitta ba haka zai zauna ba lokacin haihuwa kan shi na sama ne kafafun shi na ƙasa kamar yadda ka ga yaro na koyon sama a haka Allah ya ajiye shi to idan lokacin haihuwa ya mazu sai kuma Allah cikin hikimar shi sai shi ya samu sauki ita uwar yaron ne cikin ta ne ita ma ta samu sauki wannan ni'ima ce da duk duniya ba wanda ke da hannu a cikin samar da ita sai sa Allah har yau bai sa haraji ba sai to kudin juya jinjirinka tunda mun fahimci ba dama ne ka kashe kuɗi wajen awo kuma za ka ba mu dinari kana ko ka fera ko ka ba ta na ka duk ba a faɗa ba a kyauta ake zuwa to in lokacin ya sai a juya wannan juyawa to ba karamar wahala take da shi ga yaro ba suna ka jikin shi zai gaya mashi jikin shi zai gaya mashi kamar yadda ake ga wani wannan rabu da ya zo wucewa shekara sha biyu yana majalisa sai ka ce gaba ɗaya wai ya tsaya a sauke lodin buhunan gishiyarin nan gero a shiga da su buhu ɗari shida ko kamawa ya rike titi in ya koma gida ai da tafiya sai jamani ma ko cuba za su taɓa rufe duk gaba ɗaya ya su gurkuce sun ji shi haka haka to shi ma yaro yana zaune lafiyar kelau ya ta a sauƙaƙe ya ta a sauƙaƙe ga ɗan karen immunity yau idan uwar shi gasar tsere take yi ko ƙwallon kafa Allah zai ba shi kariya cikin bulin din nan ba zai ta jin gwazon din da take ji ba ita za a fice ta rika kuka shi kuma a cikin lafiya da yau sai aka ce to wancan zubin shi za a canza saboda lokaci ya yi na a canza yanayin rayuwa za a samu wani ci gaba mai ɗauke da wahalhalu mai ɗauke da yanayi da jiki zai iya faɗa wa mutum to wannan shi ne sababi na farko to lokacin da ya zo juyawa jikin shi zai tambaye shi kuma zai wahala to yanzu ka ga kenan yana da buƙatuwar ka ba shi kwana a wasu kwanaki ya huta to shi kenan yaro ya juya a cikin wata bakwai watan bakwai kila satin farko ko sati na biyu ko sati na uku to ya gama juyawa kenan misali mukaddara ma a sati na biyu kuma ana shigowa satin farko na watan takwas ya kayi ne bayan da ya gama hutawa daga waccan tsawainiyar da ya sha ba su da zai zo duniya da ƙarƙashin ciwo zai zo duniya bai gama murmurewa ba kuma ita duniyar na ita kanta gidan rigingimu ne an shigo lafiya lafiyar baya aka kare saboda na kuma an shigo da larura da laulayi can da yake da magani kankan nan bai da shi to sai baro inda yake da magani ya shigo inda babu shi to yace abu na biyu wasani tagayyurul hali canzawar yanayi alayhi a gare shi baina makanihi fil rahili wa baina makanihi fil hawa tsakanin inda yake a cikin mahaifa da kuma inda yake a abin nan a iska in ya fito duniya kenan tunda in ya juya a wata bakwai din to kenan akwai yiwuwar ina haife shi a watan bakwa in na haife shi a wata bakwai ba watan bakwai ba matsala na ka haife shi a wata na takwas to nan ne da matsala wanda akan ce yake magana sai sai to tagayyur hali alaihi baina makanihi fi rahim wa baina makanihi fil hawa canzawar da zai daga cikin daga cikin mahaifiya zuwa wani wuri cikin iska duka wannan a ciki mun bayani yaro yana cikin riguna guda uku to idan ya zo wannan juyawar zai canza yanayi sai da iska da iya mashi yawa fiye da yadda yake a can sai da bai fuskantar wannan matsala bai ka da karya da su zaɗi ka tarayi da jami'in ajinna tare da cewa wannan yanayin na iya shafar kowane yaro ne ko da wata tara yaro ya kai a ƙarshe da a haife shi zai fito duniya ya sha iska ko wata goma ya kai ko shekara لكن الموجود لسبعة أشهر ينجو من الرحم قبل أن يناله الدرس فبيانة تحريفا التكن وتا بطل shi zai kukuta daga wannan matsalar tun daga cikin mahaifa kafin wannan cutar wanda same shi allazi min dafilin cutar wanda take ciki da aqil da intilali da zaran ya gama juyawa والأغراب تسوتك التي تعرض في دوت الرحم wacce za ta iya bijiro wadda za su iya bijiro mashi sun a cikin mahaifa sun a cikin mahaifiya abin da yake nufi a nan shi ne wanda aka haifa a wata bakwai yana gama juyawa za a haife shi da ya kubuta daga waccan matsalar kamar yana so ya ce mana illar farko ko darar na farko shine inqilabu hudu shahadar tabi'i wannan juyawar za ta iya zama matsala ne ga yaro idan ya gama juyawar ya ɗauki wasu kwanaki ba a haife shi ba amma ya gama juyawa bayan kwana ɗaya biyu aka haife shi bai da matsala na ɗaya kenan na biyu kuma idan ya gama juyawa a cikin mahaifa kuma ya zamana za a haife shi a wannan lokaci to ba zai baro cikin mahaifa ya zo inda yake da iska ba wanda a lokacin da ya dawo wajen iskar ne zai iya haɗuwa da matsalar kamuwa da cututtuka kama yana gama juyawa a wata na bakwai kawai sai aka haife shi laulayin da ke samun shi wajen juyawa bai zo kwanakin da za jikin zai fara tambayar ba da ka za a haife shi lafiya sannan bai zauna inda iska zai dame shi ba haka indori guda biyu bakwai ya kuma ta daga gare su amma da ya gama juyawa a wata na bakwai sai ya fito daga mahaifar ya dawo inda iska yake ga kuma jiki zai tambaye shi na tsawainiyar juyawa kuma ta tashe shi a wata na takwas to haka zai zo duniya da waɗannan lalurori guda shi yake so ya yi bayani a nan ya ce fal mawludu li sab'ati ashhurin wa asharati ashhurin yadbatu fi rahim hatta yar'a ya da aka haifa a wata tara da wanda aka haifa a wata goma ai zai zauna a cikin mahaifiyar shi tattare da waɗancan lalurori hatta ya bara'a har ya samu lafiya har ya warki wa yanju min tilkal amradi kuma ya kubuta daga waɗancan cututtuka zai zama ya kubuta su da aka da aka haife ta a wata na tara tabbas ya fuskanci matsala a tsawon wata takwas bayani ya gabata a baya cewa lokacin da waɗannan darurori bayan ya juya a wata na bakwai za su bijiro wa jinjiri akalla za su kwana arba'in yana fama da su yana jinya to kaga idan ya juya a watan abin nan bakwai satin farko in ya zo satin farko a wata takwas da ya kubuta kenan ya yi kwana talatin to sai ka ƙara ragowar kwana biyu da cikin sati hudu da kada ragowar kwana goma kana da buƙatar wata sati biyu a wata lokacin da zai murmure daga nan maza iya haihuwar shi to shi yake so ya bayani yana ya ce kwalai ta ya tawa da a ne tsarara ne ma'a ta waɗansa cututtukan ba sa samun wanda aka haifa a wata tara ko a wata goma wal mawludi bi samaniyati ashhurin amma shi wanda aka haife shi a wata na takwas ya tawada alayka darara ma'a duka waɗannan cututtukan za su same shi wa kadhalika la yumkinu an ya'isha saboda haka sai zama abu ne mai wahala ba sai shi iya rayuwa ba in kuma har ya rayu zai rayuwa cikin wahala shi yana wahala iyaye na wahala shi jikin shi na gaya miki shi kuma da shi na gaya miki da kuma rashin kwanciyar hankali saboda uba ba zai tare da tsuwa ba lokacin da ɗan ke cikin wani irin yanayi ya ce wa jami'ul ajin da fi shahri sani ya haridu lahumul mar kai duk inda jinjirin da aka haifa a wata takwas yake yana fuskantar wata cuta ko a gane ko ka a gane ko ta zama cutar da za ta iya bayyana da asiri har a ganta ina fara ta bincike likitoci da masana ko kuma cutar da za ta zama a koye wacce ba za a iya ma an kara da ita ba kila sai ya manyanta ko sai ya girma ya zo shekaru kuruciya sai a fahimci bai da wayo sai a fahimci yana da matsala a kwakwalwar shi ko zuciyar shi ko kuma yana da matsala a wata gaba daga cikin gaban shi cikin manya-manyan gabai masu muhimmanci sai ya bai fahimta a ba ba zai iya samun wani kaso na ilimi ba ba zai iya samun wani kaso na wayewa ba ba zai iya samun wani kaso na hazaƙa ba mun ce hazaƙa kamar wasu ababe da za su amfani da su amfani addini su amfani al'ummar shi ba zai zo wani gwani da zai zama idan shi a buɗe wajen cin gajiyar wata baiwa da Allah kan yi ma kowane mutum da irin tashi baiwa to shi zai gaza cin baiwar da aka yi mashi ya ce wa ya zulluka ala zalika abin da ke maka nuni ga wannan magana أنك تجد جميع الحوائل والقبال في الشهر الثاني أسوأ حالا ذاك سامد جبا تيما تاما زكي لأن حوائل لأن القبال نسمى أن السلام kawai zai iya ciki za ka samu mata masu ciki duk shaharin tsanini a lokacin da cikinsu ya kai wata takwas asuwa a hana za ka samu yanayin su ya wahalar da su za ka ji ta fi kuka da yanayinta ta fi fuskantar laulayi likitan da ma zai fahimci haka idan an fahimci tana cikin wata na takwas ne to da ma sai ce an san za a rina an sa shi ganin mahaukaciya to da ka yanzu abin da za a yi kula tana da buƙatuwar kula tana da buƙatuwar lallashi tana da buƙatuwar ɗebe kewa da rage mata wasu ababe na ɗawainiya don a samu a cike gurbin ƙaruwar matsala da wancan sassauci ko wancan kula ta musamman ya ce wa askalu min kunna في مدة هو أكثر منهن في مدة الشهور التي قبل هذا الشهر وبعده ذاك زمد يدينا نوي سكي في يد يد تكسن شيء أو تنين سكي كاتم وتانا كفن إن تلوك سكي حر وتانا مقل تقوم أذن لك بايا وتانا كفن shine tun daga daga wata na tara zuwa na goma in jinjirin zai in jikin zai kai wata goma surafi kenan yanayin da ne ciki ta fi shan wahala shi ne lokacin da cikin da ya kai wata takwas kafin wata takwas akwai dama dama bayan wata takwas akwai dama dama aswa wahala shi ne wata na takwas ya ce wa ahwalul ummahat yanayi na iyaye mata da ke ɗauke da ciki muttasilatun bi ahwalil ajinnati babu raba ɗaya biyu yana hasani da yanayin tantaye yadda tantaye yake wa ana da jinya a wata na takwas ita ma kuwa a daidai lokacin take wahala da jinya a wata na takwas saboda ne abin da ya shafi tantayen da ke cikinta shine ya shafi ta za ga wata tana son kaza tana cin kaza tana samun ciki kuma sai ababen da ba take cin ko ta fi sha'awar ma sai ta haramta gare ta yanayi ne da shi cikin ko shi dan tayi ranar da ta haihu za ta iya koma ta ci gaba da cin wannan abin da da ba ta ci da yawa da cikin mata akwai masu irin wani dan laulayi da haka dai wannan su ne bayanai da ya kawo nuni da cewa galiban mata ba sa haihuwa a wata na kafa kuma zai wahala ka bincika ta ce a gano a nuna maka wanda ka haifa a wata takwas takwas ne amma bakwai yi tun daga farkon duniya har yawa kai kuma suna nan suna rayuwar su ba tare da wata matsala ba duk wata baiwa da za ka nuna wani da aka haifa da wata tara yana da ita za ka samu wani ɗan wata bakwai na da irin ta ko ma fiye da ita to sai ce faslun wani fasali zai tafi kan wata matsala wadda tana da muhimmanci wa bukaku sifti sa'ata wiladatihi yadullu ala sihhatihi wa quwwatihi wa shiddati kukan da jinjiri ke yi lokacin haihuwar shi to wannan kukan yana nuni ne akan cikan lafiyar jinjirin wa quwwati da ƙarfin jinjirin wa shiddati da jarumtar jinjirin suna ka ba burgewa ba ne kawai a haife su bai kuka ba da aisha haihu ya rufa saboda haƙuri ko hun bai ce ba wallahi kiyaye hanya akwai matsala akwai matsala wannan kukan alheri kukan alheri kuma kukan da yaro ke kuma darasi kaga ga ni'ima ga baiwa sannan ga darasi ga ɗaukar ita sai ka za ga iyaye mata da ya faɗo za su same ruwa in ma bai an kara bai san an samu canji canji ko da gora to shi canji ko da ruwan sanyi tesa mai ba za a tesa mai ɗumi ba mai sanyi za a yi wannan gwargwadon wannan kukan da za ka ci yayi ga ƙarfi mai yawa mai tsara to gwargwadon lafiyar yara gwargwadon yadda za ka iya tsinkayar cewa zuciyar yaron lafiyar talau kwakwalwar shi lafiyar talau jikin shi da gaban shi lafiyar su lau to da ka sai ta murna da aka ci gajiyar wannan yara zai amfana zai amfana da kanki da addini da al'umma amma ka haife shi shuru aka fesa ruwa shuru mafi yawanci ko masu wannan da suka komawa ma suke na ga ka tambayi mata masu karɓar haihuwa sun san da wannan matsalar har asibiti suna kokari su ga an matsa wa yaro ya yi kuka su aiki wasu za ga girgizawa ta shi nufi al'adar wasu su fesa ruwa kowa da yanayin yadda suka gwada kuma suka ga yana yi inda ba na su kike da shi da ya ce ruwa za a fesa ba ko girgizawa to shi kenan a dai abin da yaro ne duka wani kuma bai da buƙatar wannan gaba ɗaya to ibn rukayyim shi da kan al-tabiyan yake tattauna matsalar da ne tattauna a nan ba nan ya zo da matsalar ingancewa amma a nan ya faɗaɗa sai tambaya yake cewa wai wannan kukan da jinjiri ke yi lokacin da ya faso wai ne dalilin ya faɗa yake to yayin da za ka ba da amsar wannan tambayar sai ka ce akwai dalilai guda biyu da ya sa jinjiri ke kuka akwai dalili na koyi wanda babu wanda ya san shi sai mu musulmi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani ita in ka samu ka ta fara kwararren likita bai san wannan karatun ba da yara ma islamiyya suka sani yake dalili na biyu kuma dalili ne a bayyane dalilin zahir sababun zahir kowa ma ya sani to wani dalili ne koyayye koyayyen dalili shine abinda annabi ya tabbatar da cewa duk jinjirin da za a haifa in ban da maryam da ɗanta alaihi masalam sai shekin ya zo ya sumbure shi sai ya fara dibara mai wannan sumburin da shekan zai mai shi zai kaya da ya faru ka ga wannan dalili ba da nafsi ba babu wata kwarewa da wani likita zai ce ya kai wurin bai kai ba ba sai kai ba kuma kamar mu da nafsi mun samu sababun batin fi bukatin tifli inda wiladati koyayyen dalili ko koyayyen sababi game da kukan da jinjiri ke lokacin haihuwar yana faduwa sai ka tace yanzu sai sun shi ya taba shi da karfi ya zo sai fashe da kuka wannan shi ne babban dalili na koyi to ne dalili na bayyane dalili na bayyane shi ne yaro ya canza yanayi da yaro yana ciki ciki ya ce kuɗi igiya aka jawo daga cikin uwa ta cibiyar ta aka jona mashi duk abin da yake so kana ake bashi a ba ta abinci a ba ta abinci kuma magani yake so a ba ta nishaɗi da walwala da hutu dole zagon face mai shi bai ma kai matsayin wanke goma ya soma biyar ba wanke goma a tsoma biyar ma akwai wahala to shi ko kawai gudu yake sannan duk wani abu da kasan zai zama ma uwar da lura galiba shi an ba shi kariya in ta yi tsalle shi ba zai ce ya yi tsalle ba saboda yana wani barin bana gwado-gwado haka bani gudun gudun saboda haka ba zai ji ya fi goma in ta ci ya ci ya ji ba zai ji wani haka ba zai ji ta shi ba in ta ki ɗan kiskin hayaki da waye je ta tari wannan a cikin ta kuma ba abin da ya dade shi aka fasa siyasar Allah ya kiyaye ta shi lafiyar kilan to kawai nan nan sai ka ta an canza ni ta shi ma ya fito ya zo inda kake za ka ce wannan tsawiyar shi zai sa shi kuka kuma wasu kai shi ne wani kai yake tato kuma wannan wani abu ne na ɗabi'ar da kowa ma ya san haka al'amarin yake akwai wani malami da ya rubutu a da wani take cewa na takadu hayatun min mashaqqa yake fita da inna khalaqanal insana fi kabad Allah ne yake kowanne mutum a wahala muka halitta kenan daga wahala ga dan adam kana farawa daga ranar haihuwa ni a karkashin nan shi wancan malami yake ba da wasu darussa masu ban sha'awa yake ka lura ba inda yaro ya baro a kuntace a cikin mahaifiya da inda ya zo a nan duniya wanda ya faɗi kaga duniya ta zama ta faɗi ko amma kuma duniya ta zama ta bala'i kan da yake a tsince ko ciki da faɗo bai kai ba bai fita kan hannun biyu ba amma a nan yake a takure ya duka ya haɗa gwiwa da waye kamar ɗan zaman makoki amma ya zama da ni'ima yasa yake cewa dan adam bai gushewa a wahala ko dai wahala ta yanzu yanzu ko ta nan gaba ko mai sauki sauki ko kuma mai wahala to lokacin da yaro aka haife shi yanzu in ka kwatanta da inda ya baro to daga aljanna ne ya shigo wuta wahala duniya ta fara mai sai ba yi za a ba kafin ai wata guda zai fara faruwa da sannan ko ai na samu to kai wani ba a yi sati ba uwar saboda ta wahala tana barci ta gane ba shi kafa sai baka taba ganin kai jirajirai yaran sargaje ba jirajirai yaro ya san shi ma ya san an samu kai a ciki bai da matsalar tsari bai da matsalar sanyi Allah ke kai kwanzuwa idan uwa ta shiga inda ke da ɗan karan zafi wala jinjirin ta bai san ana yi ba idan ta shiga wuri mai ɗan karan sanyi jinjirin ta bai san ana yi ba in ta ɗibo da yawa tana ta kai kanta abin a iya cikinta ba zai yaron ba zai ci ba ballantana abin ya dai tasiri da yake ga lokacin da aka yi yaro in ka kwatanta da yake ya baro yaro ya zama wahalali to wahala ta gaba da ke jiran yaro ita ce kuma ranar yayi da abincin shi kala ɗaya ne komai na sinadarai an zuba a kawai nonon uwa amma ran nan kwatsam sai a ce a yayi kaga ai kamar ci gaba ya samu an raba shi daga abinci kala ɗaya an jona shi da wajen kala duhu ya zai su dan wake zai kafa zai waye zai waye a ƙaru ga laki ya zo saboda ne sinadarai da ke cikin nonon uwa dukka tattara abincin nan da duniya ba su ba ba da daga na yaro shi ya kake shiga wata matsala ba rasta zai fita kuma yayin dole ne kuma shi ne mafi alkhairi a gare shi ko da ka yanzu dole yaro ya rabu daga wata aljanna da shiga wata wutar to shi kenan an yaye yaro rigima ta gaba shi ne lokacin koyon tafiya in ma bai iya ba lokacin ba a yayin ba kaga daga lokacin tafiya a nan za ga wasu nan in ka bincika za ga wani na nan da wani sabo sai wani sai fara koyon tafiya ya yi biye ya ga kamar tara da wata duniya ya fa sai ka sai ya zo koyon tafiya nan ma in ya gama aka iya tafiya kaga ci gaba ne da kafin ya iya tafiya sai inda uwar ta aje ko kuma bai wuce tsakar ɗakin yanzu ya iya tafiya an faɗaɗa mashi duniyoyin da zai iya zuwa zai shiga gida ta makota zai shiga unguwanni daga nan sai ka fito shi a wasu tuboki kaga ci gaba na ma ba na shi ne ko ba makawa to haka ya mutum zai ta tafiya zai ta tafiya gwargwadon yawan mutanen da ka sani gwargwadon matsalarka ya sa masu iya maganar da suke ta in ba a san ka ba kada a san ka ya zama gariba suna ƙari cewa cewa in ma an san ka ka rika buya in ka zo mutum na neman shahara bai karanta da kyau ba amma ba wata riba ba da kashin wancan kukan da yaro yake wani darasi mutum zai ɗauka shi ne wani alimamun kurkuri ya kawo mai duka na cikin daga surat da bakara cikin da kake tafsirin mata aya yake cewa wannan kukan da yaro yake ya yi shi ne saboda canjin rayuwa amma al'ummar da ya faɗo a cikinsu in ka tara su kaf babu mai kuka sun murna ake me yasa ba su tsaya ki ba to da shi bai san abin da suka sani ba to sai ce to ranar da za ka mutu ya kamata kamar wasan banda aka yi kenan ko an ci ka ɗaya tsirar da ka shigo duniya kuma ana ta buga wasan nan sai dai a ji a ɗan huta a dawo wai kuma yau za ka mutu kuma ba karama ba ka kai da cin kotun har abada yake to ranar da za ka mutu karama ka basu su yi kuka sai kuma kana dariya ولدتك إن ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا mahaifiyarka ta haife ka a ranar da ta haife ka kana ta kuka amma mutanen da ke kewaye da kai sai murna suke yi wata malamin da ta sa kuɗi a waya ta da noman da ɗari biyu in gaya musu kawo ko sai ga manna an samu ƙaruwa da ma kukan jinjirin ana ji wanda da ce ko a tare wani ka ci gaba da kukanka kai kai kai ta shafa ya ce ba a mani yawmin ta kunu fihi idza bakau fi yawmin mawtika zahikan masurura to fi yadda za a yi kokari karama wa dai abinda suka yi maka na rikin zamanci shine ranar da za ka rasu ya kamata ka bar su suna kuka da kuwa da kai amma kai kana ta da da kuma kaga wannan shine za ka faro tun da shari'a ta abokanka ya za ka yi ranar rasuwarka yan uwa su ta kuka kai kana dariya amma mutum ya shigo duniya yana ta wannan kuka dangi na ta murna da dariya ya zo rasuwa su dangi ba su san gawan garin ba suna ta kuka an rabu da shi a ce shi kuma bai sa'a ba mala'iku sun ce maki ta ba da ka lalace shi ma yana kuka kaga wannan kan da kafa da uku da ɗaya ke uku da ɗaya kaga ko wani ƙarin lokaci da za a yi ana ko kwalla ka ce ana kalli kainan nan sun ci uku nan sun ci ɗaya wai to ne cewa ni na za a kara musu minti sha biyar a ina ka karanta kwallo kai kuwa ai sai an yi duro ne ake tsara lokaci ana ba duro ko jarka ba ku ko jarka ba ku kuma ka wuce kawai ba da ka faɗa maka da masu dukan siya ne yana nan mutum da aka kowa ya kusur ya ya rama a matanki a yadda suke yi a wannan mamar sale al-munaddar ya rubuta wani littafi yake cewa kuturu asran tsaftar rahi ya kai musulmi shi yadda za ka yi ka yi ƙoƙari kamar wani aikin alkhairi kafin ka mutu ya kamata in ka rasa a ga wani aikin alkhairi na ƙoƙarin tsayawa saboda ba ka aƙalla a tuno ka da wani abu ko da da tattaro bututun masallaci kana ce ai ai wane akwai zafin nema ba wanda yake nufi wanda kai ta shafa wannan kai ta shafa wani aiki na addini za su yi ƙarshe uturuk asran kafkar rahi tafiya ce da ba makawa ya ce wannan kukan yana da yana nuni da lafiyar yaro da ƙarfin shi wa idza wada asqulu yadahu aw ibahu aw isba'ahu ala udwin min a'dahi idan daga haihuwar yaro sai aka ga ya dora hannun shi ko babban yatsayi ko dan yatsayi akan wata gaba daga cikin gaban shi فهو دليل على ألم ذلك العضو wannan dalili ne da ke nuni ga cewa wurin da yaro ya manna hannun ko yatsa yana mai ci ai san zama za a nema masana kuma wannan ana yi da yawan gaske to amma galiba in ba an kara ba ba za a gane sai a yi tsammanin yanayin haihuwa ne kawai ya faɗo ta kai hannuwan shi a haka an ya daga wannan hannun yana ta kuka amma ya ki daga wannan hannun ya manta shi a cikin sinyar shi kar a cire akwai ciwo a wurin a maza maza a duba a maza maza a duba ya kama wata matsala tun a ciki ya ce wa kullum hayawani da tafi yushiru ila ma yuhi muhudin badani dukkanin dabbobi a ɗabi'ance suna nuni ne zuwa ga abin da ke masa raɗaɗi a jikinsu in ma da ya jiki ko da an shi shi ne kamar kafar gaba au bi barihi ko da bakin shi au bi ra'asihi ko da kai shi au bi zanabihi ko kuma da abin nan bindi shi falan ma kana tekulu aliman da zuzuki to yayin da yaro ya zama shi ma baya iya magana to ashara bi usbuhi aw yadihi ila mawdi'i adadihi kal hayawan al-baqi shi kenan shi ma yaro sai ya dora hannun shi a wurin da ke mace da ɗabi yadda kasar dabba na yi to da wannan shi ne yaren shi akwai lokacin ishara da suke cewa to shi ma sai ya amfani da lokacin ishara sai ya faɗa abin da ke damun shi ko kila a iya ankara a neman mashi mafita ko magani da ka dai kukan da yaro ke ya kwado yana da fa'ida kuma darasi ne. Sun ce faslun في أن الأطفال وهم حبل في الرهن أقوى منهم بعد ولادته ذلك wanda rayuwar kenan wannan fasalin ya zo daidai gabar cewa annal asfala su jirajirai wa hum hablun a lokacin da suke cikunan mahaifansu irraini a cikin mahaifiya aqwa minhum ba'da wiladati sun fi tsarki bayan haihuwar jinjiri lokacin yana ciki ya fi tsarki bayan in ka kwatanta da haihuwar shi misali lokacin da yaro ya kai wata bakwai a wannan wata bakwai da yaro ke girgiza da tsarki da tokai kaga wannan tokar uwar da yake yi ko ana haihuwar shi ba zai iya shi ba ka je ka ka je ka bi ka tambayi kowace uwa ana bai sai tokare ta ba ko a jikin ta dan ya tokare ta amma lokacin yana ciki wala da iya ana ta tashi za ta iya sujada ta kasa dagowa ya sa kafa ya samu hakar karin ke wasu tokare da minti goma ba ta isa ba kuma ko jiya da ta murta ta ta tamfara ba zai kamfar mata ba ya ta karfin ta amma ana haihuwar shi sai koma lafaf to rayuwar kenan daga cin bulus ya dawo gwagwar maya ya shigo rayuwar duniya za ka sai aka rage mashi karfi to da haka ba shi karfi akwai matsala kamar yadda ibn kayyim ke nazarin da tona ko mun tattauno shi a baya me yasa ba a baya zuwa ba a sa ma yara hakora ba daga haihuwar su to da za su fi cutar da iyaye yasa ba a haihuwar yaro da hakori sai ya dan fara ankara da wasu abubuwa lokacin da zai yi hakori sai yana fara cizon uwa tana dan dukan cinyaki sai ka daidai dariya ya fara sanin daga ganyen kai ganganci amma irin na yara mara zanibi kai ganganci mara zanibi to amma ka kaddara ka yi yaro yau da hakorai ki can ai ruwa sai ka ciwo na'urar ba da mama kuma gaskiya shi ce ta to ne da sun zo suna kai ya kanta zai gwada shi ma zai na buron gari amma sai aka wanke ba komai ya ce ma zai ce ta a daidai lokacin shi ma zai wahala to lallai yara lokacin da aka haife su ba ta kai ƙarfin lokacin da suke cikunan mahaifansu ba ya ce wa asbaru kuma ba ta kai haƙurin lokacin da suke cikunan mahaifansu ba wa ashaddun kimana kuma ba ta kai juriyar lokacin da suke cikunan mahaifansu ba an busa wa yaro ne tun daga kwana arba'in a cikin mahaifiya ko wata hudu amma ba ka taɓa jin an ce a nemo wata kwaya a aika mai shaida ba amma in aka haife shi zai wahala a wata guda ne ta magani ba me yasa lokacin yana ciki ya fi lafiya kuma lokacin yana ciki ba baya ciwo wani yana yi amma ya fi ƙarfin halin jure ma ciwo zai ciwo a ciki ya wata biyu yana jinya ko kwana arba'in bai buƙatar magani kuma ya wari amma ana haihuwar shi an ce shi na fara toshiya ba ba shi magani ba sati ɗaya cikin yaro ba ya sa sai ga abu ya yi muni haka Allah ya samu ya ce ni ma ya rido lahu me yasa yara ba su da hakuri ko juriya a nan duniya saboda abin da ke iya bijiro masu wa kazalika takunu da inayatu bi ba'da wiladati akas wal hadaru alaihim akyat to kuma aka lokacin da yake lafiya a lokacin da yake ciki kenan iyaye ba su da wata rawa da suke taka ta ba su kula da yaro zai wahala ka ji wani ko wata mai ciki ta zo ta samu wani da ya buɗe disko ko tilawa cewa dan Allah ka rage jinjiri na zai bacci ba ma ta san da yake yi ba amma ana haihuwa ana buga wata gangana da kirki don Allah ku rage yaro na bacci lokacin da yake ciki ya fi lafiya da ƙarfi da aka sai Allah ya sauki nauyin kula da shi ba su iyaye da aka haife shi sai ya fitiro wa lalurori da laulayi sun su kuma iyaye Allah ya danka masa aikin su fara ayyukan ibada ta wajen kula da yaro a babin tarbiyya yace to kula da yara da ba su muhimmanci sai ya fi karfi lokacin da aka haife su wala hadaru alaihi ma jin tsoron abin da zai same su sai ya fi zama abin mai tsanani ga ɗaukar inna abin nan ɗaukar matakai a kai za ga iyaye na kokari su ga takin mai sanyi da yawa ba yara ba ta son sanyi uwar ba ta sha ruwan sanyi ba uwar ba ta ci kaza ba ba ta sha kaza ba dan zai iya taɓa yara yace fa inna adfana al-ashjara fa inna adfana shajarati domin su reke na bishiya wa furu'iha da rassanta ma da matalafiqa bi shajarati matakar reshen ko ganyen yana tamfare da bishiyar wa muttasila biha yana hada da tushen bishiyar la takadu riyahu al-awasifu tuza'zibu wa la taqtadi'u za ka zo guguwa da iska zai wuya ta iya ɓandare ka ko kuma ta ko shi daga inda ya matsale a cikin uwar shi amma fa idza fussilat ko fasalat anha wa ghurisat fi mawdi'in ukhar na lak al-afat amma da nan ka fandore shi daga jikin bishiya sai ka je ka dasa shi daban kaga wasu bishiyoyin in ka fandore shi su ka dasa suna tashi kamar dare ne tsari to da za ka je da ganyen shi haka sai ka saro shi ka gyaggyara shi yadda ake dasawa sai ka dasa a wuri mai lema mai takin gargajiya mai kula ba dabbobi ba tabawar yara in ka dawo bayan kwana hudu za ka sama sama shi ya bushe wato lokacin na cikin mahaifiyar ki lafiya shi lau da aka raba ya sai fara canjin rayuwa ya ce wa wasu lafi ne bi adana rini ta hubbu hatta tattali au sai ka ga iska ɗan ƙanƙani ma zai iya tumbuke shi ya wurgar da shi ko ya busar da shi ya kita shi shi ke nan sai ya asare shi ya ce wa kazalika dalilu to haka matan ta yi yadda ma da ta fahimi matuƙar yana cikin mahaifiyar shi fa huwa yakawa zai zama yana da tarki wa yasbiru yana hakuri da juriya ana ma ya arinda da game da abin da ke iya bijiro mai wa yanalu min su'i tadalili da abin da zai iya samun shi na mummunan yanayi kamar hayakin da ruwa za ta taka da makamantar wal adha ala ma la yaqdiru ala al yasir minhu ba'da wiladati da tututtuka hakurin da ba zai iya yin kaɗan daga irin waɗannan ababe ba bayan an haife shi wanda sali ya da rabi bayan ya rabu da cikin mahaifiyar shi yake wa kazalika samaratu ala shajarati to haka ma 'ya'yan bishiya suke akan a cikin bishiya akawa minha sun fi ƙarfi lokacin da suke cikin tushen uwansu wa asbatu ba da tsafke ha kuma sun fi tabbata yadda in ka kwatanta da yadda in an tsinke su in duka samu wasu bishiya ta yi dada ka tsinke ɗaya kawai ka je da shi gida ka aji bayan kwana biyu ka ɗauko wannan da ka tsinka ka zo ka kwatanta da ɗayan da ka cin masa a tare ba ka tsinka ba za a zo wancan bulbul wannan da ga duk ya samu to jinjiri ma haka yi yanzu kenan ana haihuwar jinjiri to kula yake da bukata to da abin da zai iya bijiro mashi ya ce wa lam ma kana mufarakatu kulli muhtadin wa ma'dudin bil intiqali an shadidan ala man rabu yayin da rabuwar kowane abu daga abin da ya saba da shi ta hanyar tiratuwa da rabuwa da abin shadidan alamar rabu abu ne mai wahala da tsanani ga wanda hakan ta sama na abin da yake tara zuwa gare shi ne ɗabi'a ce ta ɗan adam da ta yi halicce mu a kai duk abin da ka saba da shi ranar da ka sabin kai ka kira ta daga shi zuwa wani to cikin ka zai gaya maka kuma wannan ba ko da daga mara kyau ne zuwa ne kyau yanzu ka je karkara ka ɗauko wani mutum da ke shan ruwa a farin fiya kawai sai ka tafi da shi Abuja ko ka shigo da shi gari ka ba shi katon gida kawai an kawo mashi ruwa a kwalba wallahi sai ciwo kana raba shi da na farin fiya zuwa na roba ciwo zai shi yasa suke cewa ƙwararru suke cewa ba hikima ba ce yadda da yawan mutum muna yi mutum wai bai da lafiya ko da tuwon dawa, tuwon masara, da da aka ke cikuban na lafiyar kuɗewa, a ta murka kifi ko a yi taushe. Radda arziki ya kai koli shinkafa da miya, har a ɗan yanka kabeji ko kwakwamba. Kawai ran nan ka samu wasu bakin kuɗi. Sai ka ruga da tare. Kawai ka je ka ci. ka yi asarar kuɗinka a banza kuma jikinka ya tambaye ka ɗan dama dama a ce daga ranar ka koma can ne gaba ɗaya yanzu kike ka je ka kwashi wata dare ba jikinka zai tambaye ka ta yaya aka samu wannan canji ba notice kuma shi ke da ya kan fara sakin jiki kuma sai da an dawo kukan da aka saba shi ma za ƙara tambayar ka ta yaya suna kan ba ka da lafiya ta kukar ka ta afa magani sai addu'a wancan mai daɗin ko ka ci ba zai amfani ba ciwo biyu kenan amma za ka ga da sai mutum ki ba ta lafiya dan dan a yanka gazan nan to a yanka sai ba rikiya za ka yi ba dai dai dai tunda ba a saba ba ba a saba ba to jiki gaba ɗaya haka yi ko yanzu misali mutumin da ya kwa ya saba kwana kawai shi zafi ya zafi kawai ɗan buɗe lindin shi kawai buɗe kofa ya ɗaga labule yana yana kakkasa sauro kawai da ya kai gina mai katon gida windo na zamani kama same AC to ba ga ka saka zuwa ga shi dole ta je shi asi cikin zai ce ya aka yi irin wannan canji da gaggawa sai dai a rika yi a hankali a hankali kuka da kake ta a sati so shida sai a dawo so biyar shi kuma wancan shi kuma sai a dawo so daya a sati to dai da kai wata shida kana wannan canji cikin ruwan sanyi ka tambaye wani rabin sun da suka kaji daga kuka zuwa tamba in dai za su faɗa gaskiya sai da cikin siyar da gaya musu shi yasa daga kaddamar da sabbin yan majalisa za ka suna kabi lawanci ciki ya ɓaci ya tambaya wane ne asibiti za su kama ka ce cikin da zai saba amma sai ya san da rubuta to haka yaro ma yi yake yayin da ya zama sabawa da abu ta hanyar tsirata daga abin da aka saba zuwa wani ta abu ne mai wahala ga wanda ya taso a haka wala siyama ila kana da intikalu dukkan wahida musamman kuma idan kiratar ta zo kwatsam taki guda in ta zo a taki guda to lallai akwai matsala yace faltaninu inda mufarakatihi da rahili shi kan tayi lokacin da ya rabo da cikin mahaifa yantafi da amma kada alifa huwa a tare ya rabu ne ko ya kira to ne daga abin da ya saba da shi daga abin da ya mayar da shi ɗabi'a fi jami'i a hawali duk a da wahida a gaba ɗayan halaye ya ka tun kukoci taki guda ya ce wa shiddatu zalika al-intiqal alayhi aksar min shiddati al-intiqal fi tadari shiro shi da aka yi kwatsam ya fi mashi tsanani akan a raba shi da abin a hankali a hankali kaga wannan ma dalili ne zai iya sanya mutum ko yaro ya yi kuka to kuma wanda ya ce sunna rayuwa haka sunna rayuwa ɗin mutum daga yanayi Allah zai yi canza shi zuwa wani yanayi ya sa ce ka duk lokacin da ka ji ka a wani yanayi mara daɗi to bushara ake maka ka kusa fita duk lokacin da ka ji ka a wani yanayi ne daɗi kuma gargaɗi ake maka da cewa akwai yiwuwar mara daɗi yasa da mamu shafi yake ta shi ya ji ta a wahala kuma wahalar na karuwa to wannan karuwar bishara ce ta kusa zuwa ƙarshe wala ruka na zira ta ya zai ko da alfata zar'a fa inda zai min al-mafarad za ka fadan fasahta masalakatu ha furidat tunda Allah ya duniya bai taɓa nasa mutum so biyu da bala'i ba in ya zagayo ya zagayo da ya dawo inda ya fara zai fara warware ka sai dai kuma a jaraba wani shi ma a jaraba kai kuma an gama da kai to kuma ɗan adam dole ya rika fuskantar irin wannan ayoyi da dama wanda duk suka ga a kirga ko abu ne mai wahala wajen na a kirga da hadisan na nabi suna inganta su duk sun yi bayanin ɗan adam zai haɗu da irin waɗannan yanayin kana cikin wannan yanayin ko sai ka jika a wani yanayi mara daɗi kana cikin wannan yanayin sai ka jika a wani yanayi mara daɗi sai za su ke cewa duk lokacin da malamai ke cewa duk lokacin da ka jika a yanayi mara daɗi to idan ka kasa yin abu uku to ka shiga uku a wannan matsala ko ba ka ci ribar matsalar ba abu na farko da za ka yi ka gano me sababin matsala mene ne sababin matsala abu na biyu ya za a yi a rabu da wannan matsala abu na uku ya za a kauce ma irin ta gaba in ka kasa abu ukun nan ka dawo sai buge-buge ai wane ne ba za ka fita ba kawai yanzu menene dalilin matsalar tsadar abinci kawai ciki kun ka tambayi da ni in ka samu masanin tattalin hayaniya zai maka zai kawo maka wasu theories ne da suwaye amma ka samu a addinance ne sababin an za samu wani babban malami cikin tabi'ai a kar makalla farashi ya hau kai mana addu'a kyautai a faɗa maka abin da za ku saukar da shi da tsoron Allah ba farashi ya hau da ke yi koli sai ku sauko da shi da tsoron Allah kuna yin sa'a kuka rage zanubai zai sauka zai sauka kamar yadda imamu shafi yake faɗa wata matsalar in ta zo ma sai ke tsammanin anya za ta fita kuma in kawai wai ba sai ki ga an taɓa irin da kuma an fita to amma dai me ya sababi ya za a yi a kare kai daga kayansu ya kuma za a samu kariya daga aukuwar irin da ko ita a nan gaba da haka lokacin da aka cire mutum daga wani yanayi zuwa wani yanayi to zai iya fuskantar matsala kwarai da gaske wani da ta kala da Quran kad yughlabu bi ahwani sa'rin wa aysari ana iya gane haka ta abu ta hanyar tafiya mafi sauki ta hanya mafi sauki annat tadbirar raji mu'amala da abinci mara kyau min al-mar'ad wal masharib na daga abinci ko abin sha إذا كان يجري مع رداءته على أمر واحد إن يصاب غدانا أيد يكن أتكم مسلم يشبه بعضه بعضا دائما ساجنا كما لسي ويكي فهو أوثق وأعرض وأبعد عن الخطر في التماس الصحة للأبدان wannan shi yake tabbas shi yake ba da kariya kuma shi yake nisanta mutum daga hatsarurrukan da ake samu a lafiyar jiki min ayyan kula rajulu tadbiruhu jum'atan wahida irin mutum ya cire fiye da mutum ya kira ta kashi guda ila afdala min zuwa ga abincin da yake wannan kaga in kun kwatanta sai ka rubuta kamar sakon da yake so ya bamu wasu daga cikin lalurori da cututtukan da muke fama da su rashin tsayuwan mu ne akan abinci kala ɗaya malam abincin da zamu ci duka kala uku ne ko akwai na ƙasa akwai na tsakiya akwai na sama in Allah ya kaddaro ka a abincinka na kasa kar ka taba cin na tsakiya ku jale musu gani ka je taro aka ba da fakan kaza kawai ka ba yan adam kada yi lafiya ba ara da addu'a ka ba shi kawai ka zata ka bukar ka akwai rabuwan kunun tsamiyan nan akwai rabuwan dambun nan ka ci ba ba da wani ya haɗa abinci da na ƙasa da na tsakiya in yana gida a ce na ƙasa ko in an je wajen aiki a ce na tsakiya wani mafi yawa haka ake in an zo hutu a ce na ƙasa an koma ofis a ce na tsakiya to galibin ba zai taɓa zama lafiya a lafiyar ba kullum a launi kuma zai wahalar da likitan shi kuma ga sirrin nan in kuma abincinka na sama ne to ka ci gaba da cin na sama matuƙar akwai halin matsalar gani ya zurma kada ka dawo ka ce to dawo nan bari wa mai tushen kuku ka fasu da kukar ka ba su da kukar kawai shi kenan sai kuma ka ce da nasa ya ce faljani ne ya tafi da amma ka da da kowu to ai ka ga dan tayi an rabo shi da abin da ya saba da shi wata da ku ya mai da shi al'ada ce mai za a yi a abincin shi wata tabbuli da kasuwanci shi wa madakilihi wa makarijihi da abin da ke shiga da abin da ke fita wa ma yaktanifu da abin da ke tattare da shi an raba shi da shi duk asal wahida kwatsam yake wa hada awwalu shiddatin yalqaha fi dunya wannan ita ce musibar farko da jinjiri zai fara haɗuwa da ita a duniya duniya gidan bala'i wa yaushe ne ranar farko ta haɗuwa da matsala ranar haihuwa yace sun matakka wa taru alaiha ashadaidu hatta yakuna akhiraha ashiddatul uzma to haka dan adam zai ci gaba da haɗuwa da matsaloli kullum matsala da dura yau ta yau daban saboda daban hatta ya suna a fira'a a shiddatul husuma har ya zamana musibar ki ta karshe ita ce musiba mafi girma allati la shiddata fawqaha ita ce musibar da ta wacce ta fi ta girma aw ra'atul aw ra'atul husuma ko kuma ya zamana abin ki na karshe hutu mafi girma allati la ta'iba dunaha wanda ba wani hutu da ya kai ta ولذلك يبكي عند ورود هذه الشدة عليه مع ما يلقاه من وكب الشيطان وثانه في خاسرته هذا ما يحسب لك هي كما وتم غنى تسبب في نفره شيني السبب الباطل dan jinjiri zai kuka ne saboda wannan sauyin saboda hijirowar ki ga wannan wahalar ba a bayar tsawon min wa kasu shaytani tare da abin da kuma zai ke haduwa da shi na zungurar shaytan wa ba'ali fi khasiratihi da kuma sukar shi a kugun a kugun shaytan da zuwa da zungurin yana tikar shi dole sai yaro ya kuka to kaga ya faɗa mana yanzu dalilai biyu kenan sababba guda biyu a sababul zahir da sababul batin الثوب الباطن شيء سأل الشيطان والثوب الظاهر كما canjin rayuwa da yanayi da jinkiri ya samu to haka rayuwar take tafiya daga wannan yanayi sai wannan yanayi daga wannan jarabawa sai wannan jarabawa daga nan sai nan dan adam har ya haɗu da Allah babu yadda za a mutum ya kubuta daga jarabawa akwai wani suke taimaki sunnatu da tila kuma ita wannan jarabawar ba karamin alkhairi ba ne annabi yake cewa idan Allah ya so bawa sai dora mai bala'i yasa ni yadda gaskiya da nake gode wa Allah da shi nauyi aka mu a Najeriya. Da ka biya aka mu wasu mu ba za mu sallah ba. Kuma gonar sai maka komai ko amma a nan da kake ga a haka ko ba karamar ni'ima muke da shi ba. Kai ba da har yancin addini. Kawai yanzu ka shigo masallaci a Saudiya a lokacin sallah ya yi liman bai zo ba ladan ma baya nan. Sau ka ɗauki bakin ruwan kira sallah gidan yadda za a wuce da kai. wala ko kafiya bai ta saure ta Allah dan a sauki a masallacin kauyi mai kuma gwamnati tarayya kuma sai da aka yi hudubobin da muke a masallatan mu babu wani liman a sauki da zai ina nan da wata huduba da aka saka sauki su zai saboda shiga shugaban kasar Iran ya kawo sarkin maka ziyara kuma ya zo sallah a Madina kawai ku zai biya ne kaya an goshi kawai sai ka huduba hutubar da bai kai gidan gwamnati an yi betin ba ya tattata da shi'a da Allah wata rai da masu mu'amala da su kamar yadda bai ke kasu yana sauka sai ga transfer amma da yawon masallaci a kauye sai da yake ba da hakuri mu kuwa nan ka je bibin ka ga gudunomin da zai kuma ka gama ba kwana lafiya inda tsautsayi ne kyau tira kan yafka shi ke nan amma dai ba za a hana wa sai an yi dan ko ba wannan yanci to kila wani bai ce to ai su ana raba musu kuɗi gara da ba a raba mana mana in aka raba maka ka san daga ina aka samu a bakka ka nema akwai a maka kama kifi ya ta a rika baka kifi ranar da mai baka kifin ya kawo sai ka wahala suna ka hatta kasar da aka wuka wani abu ne na gwaji Allah ya gaya na kai suna ka hutun da aka kashin jarabawa kuke su ma aka kashin jarabawa kuke Allah ne ya rantse ka sai ya jarabawa ati wanda ka yi kura ko ya kuma ana wa na yi sun yanzu kawai da kuka gidan kai mani wala ajara ba kaba to shi na da yake ta gwargwadon kwarin imanin ka gwargwadon yadda za a jaraba ka idan imanin ka na da girma kana da babban matsayi a gun Allah Allah na ji da kai sai ya jaraba ka babbar jarabawa musiba babbar zai dora ma idan imanin ka da matsayin ka a gun Allah kai ku kanana ne junior staff ne dan da ka maka jaraba ya karama idan ka je sakamakon ka ɗan ƙarami za ka tura maka ta manya ba za ka iya ba to ka kake nan dole mutum ya yi haƙuri da yanayin da aka sami kai illa ya ka so mutum ya ci gaba da addu'a da bincikar sabari da neman mafita da kare kai a gaba kuma sai na da saboda yanayin lokaci sai mu tsaya na mun da ya kai mu da gaba sai mu tashi kamar nan fasali dangane da abubuwan da yaro yake ci da kawai abubuwa guda biyu ana kiran kuma a babu karatu akwai wata muhadara da suke da ita a hanwa na kan kuma ba za mu yi karatu ba wanda ku so wata ya sanar da su yana kai mu rana ke kenan sana abu na biyu in muka lura za mu ga littafin mun ta ƙoƙarshi saura yan shafuka ne to littafin da za mu sa a gaba kuma shi ne a tafsir fi tarbiyyat al-awlad wannan littafin na Dr. Ibrahim Al-Hamad wani matashin malami ne a ƙasar Saudiya kuma littafin ana samun shi mutum ne ke tuntubar Ramadan Ahmad a yanzu haka akan samu lokacin da muka fara wannan dama mun kada cewa shi zami shi kwata a daidai lokacin littafin zai samuwa har a samu babu kama daga baya kuma ga shi an buga har ya yawaita kuma an same shi na san wasu majalisin da sun fi karanta ta mako ko dole suka yi kai saboda lokacin baya samuwa amma yanzu yana samuwa da ka ake tuntubar shi domin mutum ya mallaka kafin a kayan fitere da mun gama wannan kai tsaye kawai shi za mu biya saboda suna da alaka Allah mu da kuma shi kan gace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله